الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da sake haduwa a darasi ko majalisi ko zaman mu da muke gabatarwa na karatu wanda shine wannan zaman mu na 51 na wato ilmul qira'at ko al-qira'at al-mutawatira wa shadda wa alaqatuhuma bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah za mu tashi a cikin suratul a'raf insha Allah ta'ala a aya ta 156 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya za mu tashi ne wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة كوبا هكبا واكتب لنا النبي موسى تي الله كربو تامنا ko ka ba mu ko ka wajabta muna amma tunda Allah babu mai kiristar da shi kinan ya rubuta an gane ko fi hadhihi dunya hasanatan a cikin wannan rayuwa ta duniya ka ba mu mai kyau wa fil akhirati da kuma lahira kinan hasanatan an shahi shi ba a kawo shi ba tunda wa fil akhirati inna hudna ilayka kenan wafil akhirati hasana dama mumini zai roki Allah duniya ne da lahira kuma haka ba wanda ya roki wanda ya roki lahira ita kadai ba a cewa bai yi addu'a mai kyau ba amma dai ya takaita dan da duniya da lahira na wada wa gani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار غاريكو أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى كما هكذا بني wa inna lana lal akhirata wal ula kiran sai ka roki Allah guda biyu fi hadhihi dunya kiran fi hadhihi al hayati dunya an shafi dunya wa fil akhirati wa fil hayati al akhirah inna hudna ilayka mu mun shiri zuwa gare ka an gane ko qala azabi usibu bihi man asha'u Allah ya ce azabata ina shafar wanda na so da ita an gane ko a cikin littafin alqira'atu wa asaruha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 667 akwai ƙira'a wadda take ƙira'a ce shadda ƙala azabi wato usibu bihi man asa'a wanda ya munana ba man asha'u ba an gane ko yawwa man asa'a tana nufin kenan wato wanda ya munana duk da yake wannan wasu yi inkarin ma wannan kira'a almuhimmu dai dama dai wanda ya muna na don wasu sun danganta wannan kira'a ta ita mu'tazila ce tunda su ne suke ganin ba a kaddara mashi'a ta Allah da azaba a'a Allah ya so ya azabtar da wasu saboda ya san ba mutane ne na gari ba mun gane ko yawwa kina in ka karanta man asha'u wanda ne so mana a sa'a kuma wanda ya muna na dama wanda ya muna na ai shi da Allah ya so ya azabtar dama laraba suna da wata magana sun kace al'asa liman asa ita sanda ai ga wanda ya saba ni take ko ba ka ba Allah ce to wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta shafi komai ta yalwaci komai fasa aktubuha zan rubuta ta lil ladina yattaquna ga waɗanda suke jin tsoron Allah kiran yattaquna Allah ko yattaquni ko yattaqunan nar ko yattaqunan ma'asi wa yu'tuna zakata suke bada zakka suke bada zakka mala abdullahi an shahi maf'ulun bihi as-sani domin ata yana bukatar maf'ulin bihi nawa biyu to ina da biyu yu'tuna zakata mustahiqiha waɗanda suka cancanci ta inna musadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal kharimin wa fi sabilillahi wa min sabil fariyatan min Allah wallahu alimun hakim to wallazina hum bi ayatina yu'minun wanda suke yin imani kadai da ayoyin mu an gane ko kidan da ayoyin Allah kadai suke imani ba su yin imani da wata hayaniya ko ko an gabatar da ayoyi laysa lil ikhtisas wa inma lil ihtimam idan babu wasu ayoyi in ba na Allah ba balantana a ce to an keɓe na Allah ɗaya za a imani da su to sai Allah ce to waɗannan mutane su ne allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi an gane ko kenan badali na allazina yattaquna su ne kuma allazina yattabi'una rasulan nabiyya su ne waɗanda suke bin manzo al-ummi annabi ar-rasula manzo annabi kuma annabi kaga akwai bambanci tsakanin ar-rasul da annabi mun kawo bayani kan wannan wanda sun ka ce annabiyu shine wanda an kai ma wahayi amma ko mata ta ba a ce ya gaya ma ba wannan kuskure ne don Allah ya ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin wanda sun ka ce kuma annabi ba bashi littafi ba amma manzo an bashi littafi shi ba wannan kuskure ne ya ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba inna na al-jinsiyya ce wa anzala ma'ahumul kutub ko ba haka ba to da zai zance mafi inganci dai shi annabi shari'a sabuwa ake ba shi amma shi manzo ta rayuwa ya aiki da shari'ar wani annabi da wani manzo shi annabi shi na iya aiki da shari'ar wani manzo masari kuma fahimta ba Allah ce inna anzalna taurata fi hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu to ar-rasulan nabiyya annabi imamu nafi ya karanta annabi annabi a kenan annabi al'ummi wasu kace da annabi da annabi udun ma'anar su daya dama alhamda ce ta koma ta zo karshe sai an kamar da ta ya'un waɗansu malamai suka ce a'a annabiyu daban annabi'u daban annabiyu shine daga annabuwa shine asharaf ɗaukaka kenan ko daraja shi kuma annabi'u fa'ilun ne ko ya zama tofa irin bi ma'anin fa'il mai ba da labari dama an kai masa wahayi ai zai ba mutane labari ko kuma zama tofa irin ne bi ma'anin maf'ul an gane ko ai ana ba shi labari kenan lokacin da mala'iki ya ba shi labari ya zama maf'ul lokacin da ya ba mutane labari ya zama fa'il alladhi yajidunahu maktuban indahum wanda sun ka same shi rubuce a wajen su an gane ko maktuban yajidunahu ay yajidu yajiduna sifatihi akinu ba shi din na ba sufofin suna a rubuce ko tunda ba annabi an kauka an kada cikin attaura ba ko injila maktuban inda hun fit taurati wal injil yana rubuce a wajensu a cikin attaura da injila mun gane ko yawwa to an kira annabi al'ummi wanda alladhi la ya'lamu al-qira'ata wal kitaba daga ummuna dama mutum in ya tashi daga mahaifiyar shi sai ya koyi abubuwa amma ummi la yaqra'u al-kitaba wala la yaktubu wala yaqra to wala miska ce na abinda ake nufi zaka cikin wasu usul hadisi an nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rubutu amma ana nufin ya bada umarni a rubuta kariba cikin ahadithul mushkila alwarida fi tafsir alquran alkarim a safha ta 390 zuwa safha ta 400 alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil sun istisfofin sa rubuce a cikin at-taura da injila to ba wai shi ba hadda bagoya bayansa akwai bayanin su a cikin attaura da injila muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika mathaluhum fi at-taurati wa mathaluhum fi al-injil dan mu gani ya'muruhum bil ma'ruf yana musu umurni da abu mai kyau ya'muruhum wa ya'muruhunna ba kawo shi ba wa yanhahum anil munkari yana hana su da abin da ke mummuna asalin yanha yanhahum an gane ko yanhayu ne sai an ka ce yanha saboda ya unta zo karshe yana hana su da abin da ke mai da kyau wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu abubuwan da suke dadada ba a ce wa yuhillu lahunna ba li taghlibi janibil dhukuri ala janibil inas wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramta musu mummuna ba a ce wa yuhadimu alaihim dam li taghlibi jarib ad-dhukuri ala jarib al-inath wannan aya tana daga cikin dalilan da suke nuna akwai hadisai don an ce yuhillu annabi yana halattawa wa yuharrimu yana haramtawa in gane ko sai ba shine yake da izinin halatta ko haramtawa ba aikin wani Allah qul ala aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adina lakum am ala Allahi taftarun wannan ya nuna cewa kina abinda annabi ya bada labari na hadisi ce Allah ya ce abu kaza halatta ko haramta shi ne dan ya ce yana halattawa yana haramtawa ba sani ko mun fahimta ba shi sama annabi Isa shi ma yake wali uhilla lakum ba'd alladhi harima alaykum nazo in halatta muku sashi abinda an ka haramta muku a shi zai halattawa a zai ba su labari abinda Allah ya ce ba sani ko mun fahimta ba yawa nan kuma zai baka wato al-ijmal kuma ya baka al-illa mala abdullahi al-ijmal da al-illa al-ijmal at-tayyibat abubuwan da suke dadada ai suna da yawa dabbobin ni'ima ko abinci ne ko nama ne ko abin sha ne ko menene ne suna da yawa ma wanda sun fito cikin Qur'ani eh marad an tayyibat shi ma mujmal ne sai an samu wanda ya fayyace kuma inda Allah ya ce kulu min samarihi idza asmara ba ya ce ba uzzituna rumman mushtabihan wa ghayr mutashabih eh eh fa akhadna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadira har zuwa karshen aya da kuma inda yace samaniyata azwaj min ad-dha'ni ithnayn wa min al-ma'z ithnayn duk daga ahalata muku an gane ko sai zaman to at-tayyibat dai kana iya samu ayoyin da su wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith khaba'ith kuma suna da yawa su ma an gane ko sai dai buska yawan tayyibat ba حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم al'ijimar ke nan abdullahi sai a fassara shi da abinda duk ya zo cikin ƙur'ani an ka fayyace halatin ne waɗannan tsayi ba cikin ma an haramta ma bani isra'ila su saboda zalimcin su fa bi zulmin min alladhina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum an gari ko tayyibat kin nan waɗanda an ka halatta musu wa alal ladina hadu haramna kulli dhi dhufur wa min al-baqari wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون an gane ko to wa yada'u anhum asalin yada'u yawda'u ne daga wada'a ne shi ko a ka'idar larabci ya kamata a ce yawda'u tunda wawun ya'un ta gabace ta amma kuma fatha ce ta gabace ta ba kasra bace ba irin wa'ada ya ido bane kuma tare da ka an kashahi shi yasa wadansu malamai suka ce a'a ba wai sai bayan ya'un ne da wawun ba bayan wannan akwai wata illa in ya zama to huruf al-itbaq da ta'un da sadun da zadun tsawon da za'un in suka zo bayanta nan ma ana shahe ta kinan ko da ba kasara gare su ba kagan kamar yawda'u asalin shi yawda'u a gani kuma an shahe wawon saboda harfin itbaq ne in ka diba cikin at-tarif fi ilmi tasrif da kuma sauran littafin sarfu za ga wannan ka'ida wajen babi na alhasu almuhimmu wa yada'u anhum yana saryan musu yana dauke musu kenan an gane ko israhum nauyin da aggare su ko wal aghlal allati kanat alaihim da kukumma kukumma jam'in al-ghullu nan ba ana nufin kukumi ba a daure ka kukumi shine wannan abu da ake sama ba bayi ga wuya wani karhi ne wanda ake sakamakon mai kama da abin nan mari sai a mai wuyan mutum don lokacin da an kai kamun bayi a afirka kaga tura sun sa waɗannan sun kama mutane kukumi shi yasa ake cewa karamin sani kukumi ne an gane ko imamu ibnu amir ya karanta wa yadau anhum israhum wa yadau anhum asarahum an gane ko sai da manto jam'i ne kenan jam'i ne asqalahum abubuwan da sun kai musu nauyi jam'i na isr rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alladhina min qablina an kace an karba to kenan tunda manzo Allah sallallahu ya bada labari cikin hadisi na sahih muslim an karba magana ta kari wa yadau anhum israhum yana dauke musu nauyi to asarahum kuma jam'i ko kace nan israhum guda asarahum kuma wacce kira ta nuna jam'i ne an ka dauke musu ko kace a israhum mufradun ne mudafun ila al-ma'rifa domin ad-damir ma'rifa ne sai da manto masu yawa aka dauke musu kenan sai kuma ma'anar shi jam'i kamar da aka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kenan wa in ta'uddu an'amallahi la tuhsuha sai Allah ya ce to falladina amanu bihi wadanda suka yi imani da shi shi manzon nan kenan wa azzaruhu suka taimake shi an gane ko ko wa azzaruhu suka karfafa shi domin at-ta'zir nan yana nufin karfafawa at-ta'zir kuma cikin littafin fiqh tana nufin yin haddi wanda babu nassi akan shi sai alƙali ya ijtihadi an gane ko wa nasaruhu suka taimake shi wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu suka bi hasken da aka saukar tare da wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine alqur'ani kenan ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu rabauta kaga wanda duk bai bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba zai shiga aljanna ba dan nan kaga yace ulaika humul muflihun hasr bin ulaika ma'rifa ne ismul ishara ne ce ma'arif al muflihun kuma kashin bai ce ulaika muflihun ba sai ce in an ka ce ula'ikal muflihuna hasr ne idan mubtada ya zama to ma'rifa khabar ya zama to mi ma'rifa an yi hasr sannan sai aka ƙara hum kuma hasr na biyu waɗannan su kaɗai ne su kaɗai ne za su rabauta wanda ya nuki nan duk wanda bai manzo Allah sallallahu ba ya ce la yasma'u bi ko duk wanda ya ji labari na bai imani da ni ba to sai ya zama to dan wutar jahannama dan haka babu wani ittihadul adiyar duk hada addini duk aljanna za a waye an bauta ma Allah wannan ƙarya ne an gani ko kuma babu taqarub bainal adiyan dan da ƙarya da gaskiya ba su kusanta sai dai ayi alhiwar bainal adiyan a tattauna kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da yahudawa da kuma wafd jira'an kristoci da suka zo a madina da kuma mushrikan laraba duk an tattauna da su an ba su hujjoji ban sani ko mun fahimta ba to anan akwai wani malami da ya taɓa baku labarin shi wanda ya ci muku na Saudiya ko in ce wani masani ko marubuci da ake kira abdalla alkasiri ko haka ba wanda da ce ya taɓa littafi mai girma ga raddi ga 'yan shi'a daga baya kuma ya kafirta ko wasu sun ce karshen rayuwarsa ya musulunta mu dai ba mu da tabbaci kan wannan abdalla alkasimi daga kasim ne wani yanki na wata jiha ta saudiya to ya wani littafi daga cikin littafan da ya na lokacin da ya bijire ya ce hadihi hiyal akhlal waɗannan su ne kukumba wai ma'ana musulunci shi ne hukumin da hana musulmi ci gaba wani iyazu billah an gane ko to kaga sai dauke irin harshen turawa suke nuna dan muna musulunci ne shi sa ba ma ci gaba amma ba sa fadar cewa musulmi sun karantar da turawa ilimin duniya lokacin da suka kafa daula da andalus andalusi shekara 857 Allah ya kyauta to madalla to nan al'illa nan sai kuma ya bamu alqiyas shine abu na karshe da zamu dauka alkiyas alaramma akwai abubuwa da dama ba cikin qur'ani in dan qur'ani yuna in kuma cikin hadisai na akwai abubuwa da dama ba cikin hadisai mu da mun kada da hadisai sunayen su ba su zo ba sai za a yi abin ka kamar yanzu alaramma hura ka san hura dai ko to ina aida ta ce a shahura to shi kenan duk abin da ka gani sai kai kiyasi at-tayyibat in dai abin nan bai cutarwa yana da amfani ga jiki ya ce sun at-tayyibat ko sunan shi yazo ko bai zo ba duk abin da ke cutarwa ko sunan shi yazo ko bai zo ba ya zama ya zama haramu in ba haka nan ba Allah dan sai an yi kiwaye ne ba sani ko mun fahimta ba dan rikici zai taso a rasa inda za'a wani ya ce billahi lazi shi bai yarda ba in dai ka ce zaka cin gwaiba Allah dan sai ka kawo ayat da ta ce a ci gwaiba ko a sha gwaiba to da ana iya cewa ci ko sha to qira'a ta ibnu amir wa yadaw anhum asarahum an gane ko masu tawjihul qira'at bil qur'an a safha ta 133 sun kace to ita qira'a shi sai an kai tawjihin ta da siyaki tunda Allah an kace wal aghlal allati kanat alaihim kina an hankalta ma asara da aghlal jam'u bil jam'a jam'i ya zo kuma jam'i ya zo bayan shi kaga nan munasaba ta samu su ko waɗanda sun karanta wa yadaw anhum israhum sauran baqiyatul qurra wal aghlal allati kanat alaihim an kafa hujja inda Allah ya ce wala tahmil alaina rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alladina min qablina da kuma qala aqratum wa akhadtum ala dhalikum isri kaji sun yi tawjihin su da wato alqur'ani wallahu ta'ala a'lam to ayat da zamu je akan ta ta gaba wajen tawjihul qira'at shine cewa inda Allah subhanahu wa ta'ala a aya ta 161 inda ya ce wa iz qila lahum uskunu hadhihi alqarya lokacin da an kace ku zauna wannan alqarya intabe to qur'ani kenan can cikin bakar sai ce wa iz qul nadkhulu hadhihi alqarya ku shiga amma bai hudi ba shin shigar don a zama ne ko ku dai da an shiga a hita amma da sai ce uskunu hadhihi alqarya na nuna an shiga zama za a yi bayan har da can bakar udkhulu ne nan kuma uskunu ne wa kulu minha haythu shi'tum ko ku ci daga cikin ta da kun kasu a cikin bakara akwai ragadan ko ayar wace kenan wa qulu hittatun ko ku ce hitta kina amruna hitta a saryan muna da zunuban mu ba na gafarta muna wadkhulul baba ku shiga kofar garin kinan sujada kuna masu sujada ko mu ce wato kuna masu soke kawunan ku da alarma mai hadda alqur'ani in tada cikin bakara wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun sai sai da mutoci nan can daqqa ne domin dalun take gabatar mi qaf wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun nan kuma wa qulu hittatun wadkhulul baba sujadan nan ko sai kuma qadda ba sai ko ba fahimta ba an gane ko yawwa dan saboda in baka fahimci munasaba ba baka gane ba kuma dama bakar da ita ake farawa kuma dalon ita ke gabata kafin a cikin huruful hijaiya ita araf ita ke zuwa bayan bakar ba ana rufin bayan ta kai tsaye ba bayan ta take kidan kuma sai ya zama to ala aksi hurufi tartibi hijab sai kafin ta gabaci dalon a cikin araf kidan ala aksi tartibi hurufil hijab an gane ko yawwa to mun ka ce kenan nan fakulu minha wa kulu minha can cikin bakar fakulu minha sannan nan haithu shi'tum ragadan a bakara nan kuma a araf babu ragadan sannan kisa annabi adam wa kula min ha ragadan haifu shi ituma kisa annabi adam ragadan ya gabata sannan aka ce haifu shi ituma nan ko wa kulu min ha haifu shi ituma sannan aka ce ragadan ba sani ko mun fahimta ba dan mai harda alqur'ani ya kiyaye to menene can an ce wadkhulul baba sujadan wa qulu hit sannan ko an ce wa qulu hitatun wadkhulul baba sujadan ya za a yi ko ka ce alwawu la tufidu tartib kenan cikin su ne guda zai gabace guda ba sai kuma finta ba ko ya zama to an ba su zabi na in sun ga dama su fara wa qulu hittatun wa dkhul babu sirin ko ko wa dkhul baba sujadan wa qulu hittatun an ba su zabi tunda alwawu la tufidu tartib walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman suke kwana suna sujada suna tsayuwa kaga suna tsayuwa ne suna sujada ko kuma ka ce a'a yana yiwa tunda alwawu la tufidu tartib an umarce su su faɗi tare a lokaci daya ba sai ko mun fahimta ba ma'ana lokacin da za su ga kofar lokacin da za su faɗin wannan maganar to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce mi wa qul babu sujudan naghfir lakum khati'atikum an gane ko to idan muka duba abin nan imam nafi' almadani ko da kuma imam abu ja'far almadani sun zami almadani yani da imam yaqub alhadrami albasri ba sani ko mun fahimta ba yawwa sun karanta da sun karanta khati'atikum kenan sai da manto imamu nafi almadani da imamu abu ja'far ko sun zama tomi almadani sun zama almadani ya riko da imamu kuma yaqub alhadrami da kuma ibnu amir mun gane ko sun karanta tughfar تغفر لكم خطيئاتكم باتكم با تند تغفر في علم مبني للمفعول sun yi kuma ta'un ni sun yi ta'un sun kawo ta'un saboda ni sun yi mata damma kuma tughfar an hankalta ba shi khati'a khati'at tunda khati'atukum ne wato mulhaq bi jam'u muannath salim ne ba mu ba jama'a mu annasu salim bari tunda bai da muzakkar an gane ko tughfar ta'nisi an kai khati'atukum sannan kuma ya zama to kaman matsayin na'ibul fa'il an kai masa dhamma amma yana da matsayin jam'in sa na mulhaq bi jam'i min annasu salim domin khati'a ne shi ko khati'a bai da khati'i bai da muzakkar da muannas sai a kira shi mulhaq bi jam'i muannas salim za a gafarta muku kenan kurakuranku ba sani ko mun fahimta ba sai dai shi ibnu amir ya karanta tughfar ina fata an fahimce ni amma wajen khati'atukum sai karanta khati'atukum khati'atukum bai karanta khati'atukum ba bil jam'i sai zaman to ta'un a hankalta mata anisi amma khati'atukum mufrad ne sai dai mufrad ne wanda an kai idafa zuwa ga ma'arifa ba da shi na komawa jam'i an gane ko ko ka dauke khati'atukum a qira'at ibn amir to far lakum khati'atukum za a gafarta muku shirka ku in ku an gafarta maka shirka to abin da biyo baya sai a gafarta maka shi muna gane ko imam abu amr ibn al-ala al-basri shi kuma wato ya karanta da naghfir an gane ko naghfir lakum khatayakum naghfir lakum khatayakum za mu gafarta muku zunubanku khataya an gane ko jam'i na na khati'a shi ba fa'ala to amma ya an kai kuma hakan ga ya kuma khataya kina alhamza kin an gane ko khati wato wato khati'a in ka diba akwai yawo akwai alhamza to ya kuma khataya kinan ita alif an ka kara ta fa'ala sannan ita ko alhamza an ka maida ta mi aka maida ta alif an gane ko sai zamanto khata'a sai sun ka zamanto guda uku sannan an ka juya an ka maida gudan ta koma ya'un khata'a ne ta koma khataya almuhimmu tasrifin wannan kalma ina ganin tana taghyiri kusan guda biyar da an kai mata kadiba cikin abdurrul masun fi ulum kitab al-maknun in ba manta ba da kuma al-adbun namis almuhimmu dai za a gafar naghfir lakum khatayakum a qira'ata abu amr ibn al-ala za mu gafarta muku sauran kuma naghfir lakum sai zama to kenan naghfir lakum khatayakum za mu gafarta muku shi khataya da maf'ulun bihi ne ba na'ibul fa'il bane sai dai alama fa'ala an gane ko maf'ulun bihi mansubu alamatu nasbihi al-fatha al-muqaddara على الألف منع من ظهورها التعذر sauran ƙura kuma sun karanta naghfir lakum khati'atikum waɗanda ba mu kawo ba sai da mutu naghfir nan nunun ce khati'atikum sai da mutu mafulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-kasra li'annahu mulhaq bi jam'i mu'annath salim ibn malik ya ce wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasb ma'a duk sunan da yake an kai masa jam'i da alifun da ta'ul maftuha kenan an gane ko to in za a yi masa nasba kasra ake yi an gane ko kuma in za a yi masa kasra kuma kasra za a yi nazartu yawwa misali kana iya cewa abin nan marartu bil muslimati wa ra'aytul muslimati baka ce ra'aytul muslimata to almuhimu dai Allah zai gafarta musu zunubansu sanazidul muhsinin za mu kara ma wanda sun ka kyautata an gane ko cikin bakara kuma wasu nazibul muhsini akwai wawun kadiba cikin at-ta'birul qur'ani da ya muqarana tsakanin kissan bakara da araf irin fa'idodi da ya kawo na balaga mun gane wannan da kyau ko yawwa masu tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da sun ka zo karkashin wannan ayar sai sun ka nuna cewa kenan ƙira'ar da ta karanta naghfir ko ba haka ba sun ka ce an hankalta mata wato da siyaki tunda tughfar nafi' ne da Abu Ja'far da Ibn Amir da Yaqub sun karanta tughfar amma sauran sun karanta naghfir to wanda sun karanta naghfir kin nan sai an ka ce an yi taujishin ta bil Qur'an saboda abin da ya zo bayan ta siyaqul allahiq tunda yace wa sanazidul muhsinin kaga naghfir sanazid kenan naghfir nazid kaga sun yi zo wanto fi'ile ne iri daya amma shi tughfar sai da mutum an ba a kawo wanda ya aikata din ba kuma alaka su shine albayan tughfar za a gafarta muku ba a hadi wani zai gafarta ba mujmal naghfir mu za mu gafarta muku annunu litta'zim ta nuna Allah ne zai gafara kenan alaka su almujmal wal mubin tsakanin waɗannan qira'at sai abu na gaba to nan kuma akwai wani bayani ba Allah ya ce uskunu hadhihi alqarya ba so wadi qulu hitatun ko to yana da cikin tafsirin qur'ani bil qur'ani ka fadi shin abin ya abku ko bai abku ba Allah ya nuna musu aikata ba fa baddala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum duk cikin bakar babu minhum fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum ka gane ko sai nuna cewa ba su aikata ba domin sun canza maganar da an kaga ya musu ayat da zamu je akan ta ta gaba ita ce wato aya ta 163 a cikin wato suratu al-a'raf inda Allah ya ce was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr ko ba ka dan bane idan muka duba wato imam ibn kafir an gane ko al-makki da imam al-kisa'i al-kufi da imam khalaf al-kufi sun karanta wasalhum an gane ko wasalhum ka tambaye su sauran sun karanta wasalhum dama ana iya cewa sa'ala kuma ana iya cewa is'al a larabci akwai fa'ilan da suke da irin wannan a ilimin larabci kaga salbani isra'ila kam atinahum min ayatin bayyina to ka tambaye su labarin alƙarya da ta zamanto hadiratul bahar kusan teku shine hadira daga halara ne abu yana halarci kenan idh ya'duna fi sabti lokacin da sun kai ta'addanci ma'ana sun ka saba ma'umurnin Allah wa laqad alimtu alladhina atadaw minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiratan khasi'in idh ta'tihim hitanuhum as-sabt tana nufin ranar asabar daga as-sabtu na shine al-qat'u domin su ana yanke aiki ko kuma as-sabtu daga raha ne wajen Allah hukum su bata suna hutawa wannan idh ta'tihim hitanuhum yawm sabtihim shur'an lokacin da dabbobinsu suke wato kifayen suke zo musu yau masabtihim ranar asabar ɗinsu an danganta ta zuwa ga tasu saboda kamar an sanya musu hukunci a ciki shurra'an sai kifi ya zo sama an gane ko hitan asalin shi heutan ne domin alhutu shi ne mufradakin shi to saboda kasara ta gabaci wawun sai ba ce heutanuhu musan ka ce hitanuhu kifaye suna zo musu asabar ranar asabar Allah ce wa yau mala yasbituna ranar da ba sa kamun kifi na asabar kenan ranar da ba sa hutu la ta'tihim ba sa zo musu Allah ce kazalika nabluhum kama haka ne muka jarrabe su bima kanu yafsukun saboda sun kasance suna fasikanci shi yasa idan kaga abin da yake da halatta sai Allah ya sa mai wahala abin da yake da haram sai Allah ya sa mai sauki don a jarrabe ka to wannan shine zai kai mu ga hila ash-shar'iyya an kace sun yi tarkuna sai su sa tarkuran juma'a kaga ran asabar ba su aiki ran lahadi kawai sai zo su kama kifi kaga suna ganin sun yi ba Allah wayo kamar da Allah haramta musu kice na abin ga na dabbobin da an haramta musu sai su narkar da shi sai su su ce to ai ba su kice ba akwai babi mai fadi cikin alhiyalu shar'iyya sai ka duba ka gani babi ne wanda yake mai fadi wanda ya wasu hiyalkin an yarda da su wasu kuma ba a yarda da su ba na dai baka dai unwani mun gane ko akwai kira'a wa yawmala yusbatuna shadda ce kariba cikin addurul masul kenan la yawma la yudaru alaihi mustabt ranar da asabar ba ta kewayewa gare su to shi sa in Allah kusanto ma da haram kakkaci kai ta gudu shi sa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum li ya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib da shi nan abun farauta kamar ka kama yasa in kaga haram kai ta kanka balantana wannan zamani da muke da abubuwa na sauƙaƙa haramun ga sauran ta ko'ina Allah kai muni sani sai Allah ya ce to wa id qalat ummatun minhum lokacin da wata al'umma ta ce daga cikin su lima ta'izuna qauman lillahi muhlikuhum ya za ku yi ku yi wa'azi lima asalin shi limani to saboda hamzatul istifhami ne in harful jar ya shiga ana shahi alif dan mu kuke wa'azi ga mutanen da Allah zai halakar da su aw mu'azzibuhum azaban shadida ko Allah shi musu azaba wanda take mai tsanani da yi mun ce tsakanin halakarwa da kuma azaba hallakarwa tana iya ɗaukar mutum ya mutu azaba kuma ba dole bane sai mutum ya mutu qalu ma'dhiratan ila rabbikum sun kace ma'dhiratan wato kenan uzuri ne mun gane ko zuwa ga ubangijinku wala allahum yattaquna kuma tana yiwa su yi su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala idan muka duba imam abin nan hafs ya karanta ma'ziratan ila rabbikum ma'adiratan sauran kuma sun karanta qalu ma'adiratun ila rabbikum ba sai ko mun fahimta ba yawwa to sai malamai suke cewa su waɗanda sun ka karanta wato abin nan ma'diratan sai zaman to kenan kamar an hankalta ma ita ma'adira matsayin maf'ulun bihi take ba sani ko mun fahimta ba saboda dama ta zammanat ma'an alqawl in za ka ba da uzuri ai kana ba da uzuri da baki to kenan tun da qalu sun faɗi ma'adira qalu al-i'tizara ba sani ko mun fahimta ba su ko sun karanta ma'diratun kenan amruna ma'dira al'amarin mu uzuri ne kenan sai mutu an shahi khabar an shahi mubtada an kawo khabar wala allahum yattaqun to Allah subhanahu wataala ce falamma nasu ma zikiru bihi lokacin da sun kamanta ko sun kabar abinda an kai musu wa'azi da shi don da in ka bar abinda an kai ba wa'azi yau da gobe sai kamanta an jainal ladina yanhauna anis su sai mun ka tseratar da waɗanda suke hani da mummuna abu yanhauna an shafe mishi lamul fa'ili asalin shi yanhani yanhauna ne sai an kashe yanhauna an gane ko an shafe mai alif kin ya fa'auna kenan mun ka tseratar da waɗanda suke hani daga mummuna abu wa akhadnal ladina zalamu sai mun ka kama waɗanda sun kai zalunci bi azabin da azaba ko yawwa bi azabin wato ba'isin imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani sun karanta bi azabin bisin bi ma kanu yafsukun imamu ibnu amir ya karanta bi azabin bisin an gane ko bi ma kanu yafsukuna imamu shu'ba ya karanta rawi na asim kenan bi azabin bai'asin fai'alin kenan ala wazni fa fai'alin bisin kuma bisin fi'lin an gane ko tunda bisin bisin na an ka sama alhamza kidan da qira'a ta nafi da Abu Ja'far bisin da ta Ibnu Amir bisin suna kusan tare bambancin kawai wancan ya ne wancan alhamza ne sauran qira'a kuma sun karanta bi azabin ba'isin kidan fa'ilin ba sai ko mun fahimta ba to malamai sun yi kokarin taujihin mun kama su da azaba mai tsanani dai duk inda ta je ta dawo ban sani ko mun fahimta ba yawwa to sun ka ce kamar an karanta bi azabin kamar wadda suka karanta bi azabin bisin da kuma bi azabin bisin sun ka ce asalin shi wato kasra ce kamata a mishi masari kuma minta ba sifa ce ala wazni fa'il kama hazir mutumin da yake cikin sauna kinan harkar ce an ka ɗauke daga abin nan harka ta alhamza ta an ka ɗauki ba'isin ba'isin kaga an ka ɗauki harkakinta an ka samu ba'un an ka ce bi to warko a ce bi'isin tun da abin nan sai an ka wata sukuni sai an ka ce bi'isin ko bi'isin kina asalin shi ba'isin na kiran tana matsayin sifa ban sani ko mun fahimta ba yawwa to bai'asin kuma ala wazni fai'alin an gane ko shi ko ba'isin ala wazni fa'ilin kamar nazir to in ka diba dai dukkan su lugat ne ka diba cikin littafin ad-durr al-masul fi ulum al-kitab al-maknun ya tsawaita bayani kwarai da gaske a wajen taujihin waɗannan qira'a cikin duk da inda take ta kawo mun kama su da azaba mai tsanani to nan akwai abu guda biyu da zamu fitar na farko shine cewa Allah ya haɗi a kodin da sun kai ta'addanci ya haɗi waɗanda suka yi wa'azi to wajen ce da tarwa sai cewa a hannun ladina zalim sai muka kama da sun kai zalunci wanda sun kai kamun kifi to waɗancan su bu su yi wa'azi ba su bu su yi ba su bu su yi kamun kifi ba to su ba a ibincin su ba sai da su malamai suka ce a an kama su tun da su ba sun yi shiru a sakit sun ka ce shaifanun akhras wanda ya gaban nayi shuru ya zan shedani kurman shedani wadansu malamai suka ce a ba a kama su ba amma saboda ba su yi wa'azi ba ba su cancanci a ambace su ba kamar ba su da wata babbar kima tun da Allah ce falan ma na su ma zukiru bihi an jainan ladinan hawan alisu a gane ko su waɗancan ba a ce musu sun yi zalunci sai dai a ce a'a Allah bai ambace su ba saboda bi saboda ba su yi wa'azi ba wace nan masu wa'azi sun fi su daraja suka ce dalili kuma saboda shi wa'azi fardu kifaya ne idan qama bihi al-ba'd saqata 'anil baqina don haka kidan ko Allah bai ambace su ba ba shi ke nuna an kama su ba an gare ko wanda suna nuna cewa in ban manta ba imamu qatada dalibin ibn abbas da ibn abbas yana ganin an halakar da su amma shi imamu qatada ya tunatar da ibn abbas cewa ai wa'azi fardu kifaya ne an ce ibn abbas da ya ji wannan sai da ya mamaki kuma sai ɗauki hullar shi hulla ita ake ma hulla hula in ji malam bahaushe kaga shi daga nan ka ɗauko ta sai ya sami shi ma'ana ɗalibin ilimi yana iya gano abinda malamin shi bai gano ba an gane ko yawwa to sannan abu na biyu wanda zamu ɗauka shine wa'azi ana yin shi saboda fawaid asbab ad-da'wa abu na farko kaga ana yin wa'azi ne ma'aziratan ila rabbikum ko ma'aziratun ila rabbikum akan sabanin qira'at da a yanke uzuri wajen Allah in ba a wa'azi gaba ɗaya sai Allah shi kama mutane kuma haka nan bane in ba ku wa'azi har azaba Allah ta sauko shikenan sai a game kowa da kowa kuma tsino Allah sai ta sauka ga mutane lo inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tazun kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu an gari ko kenan da a yanke uzuri abu na biyu kuma daga cikin abin da ke sa ayi wa'azi yana yiwa wani ya karba in wani bai karba ba wala'allahum yattaquna ba sani ko mun fahimta ba to da sauran fa'idodi na da'awa da wa'azi waɗanda zaka iya fitarwa al-hikam al-musarraha biha wal hikam al-mustanbata an gani ko fawaidu da'wa fi dunya wal akhirah al-fawaid al-hissiyya wal ma'nawiyya al-fawaid ala al-fard wal mujtama sai ka dauki kuma awaqib na su'ul awaqib na tarku da'wa al-hissiyyah wal ma'nawiyya shi ma sai ka dauka daga mafhumil mukhalafa ba sani ko mun fahimta ba yawwa to ayar da za mu ɗuka ta gaba ita ce wato aya ta takwas, duk da yake ta ɗari da da sittin takwas ba ita take da ƙira'a cikin ba almuhimmu dai mu magana ayoyin tunda ya ce falan ma a tau'an maluhu anhu lokacin da sun ka zo daga abin da an ka hana musu menene ammanuhu anhu mujmal kamun kishi qulna lahum kunu qirdatan khasi'in mun ce ko zaman to birai kaskantattu asirin khasa'a shine ka kwace mutun ka hana mai magana ngari ko qala khsa'u fiha wala tukallimun to in ta'azzana rabbuka lokacin da ubangijin ka yi shela la yab'athanna alaihim zai tura a gare su ila yawmil qiyamati har zuwa ran tashin alqiyama man yasumuhum su al'azab wanda zai dandana musu mummuna azaba an gane ko kaga da yace alaihim bai cewa alaihin da ba tun da cikin bani isra'ila akwai maza akwai mata li taklibi janibi dhukuri ala janibi inas sai Allah ce inna rabbaka la sari'ul iqab ubangijin ka mai gaugawa ukuba ne wa innahu la ghafurur rahim kuma ubangijin ka mai gafara ne mai jinkai shi yasa in ka kalli rahama Allah to ka kalli azaba Allah don ka lalace domin mai kallon rahama Allah kullum sai shi bar ibada mai kallon azaba Allah sai shiga koya ba zai samu aljanna ba a'a ka tsaya bainal khawfi war raja hasbal halat wa hasbal ayat wa hasbal maqam at-targhib wat tarhib so sannan cikin suratul an'am yace inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim bai kawo lamun ba amma anan a'raf guda bidin duka ya kawo musu inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim sai an kace saboda bani isra'ila al'umma ce mai tsananin ta'addanci an gane ko sun fi larabaji wato kutsa mabanna shi sa an kace lasari'ul iqab an ka kara musu lamu amma su laraba san kace inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim basari ko mun fahimta ba to wannan aya tana nuna lokacin da yahuda sun ka taru Allah zai turu musu mai azabtar da su kaga kuma ila yawmil qiyamati yace wanda yake nuna cewa da sun taru sun kai zalunci dan wani lokacin da Allah yake ba su ya wace su kuma gashi nan yana faruwa zamanin manzo Allah sallallahu an kore su kuma zamanin sayyidina Umar an tarwatsa su daga baitul maqdis zamanin Salahul Ayyubi an tarwatsa su ko ba haka ba kuma yanzu sun zo sun zo Filistin sun zauna to yanzu gashi nan dai ana ta ba ta kashi kafin kuma lokaci shi wanda za a haddi zo ran tashin alkiyama Allah ce wa qatta'nahum fil ardi umama mun rarraba su a duniya al'ummomi yanki yanki ba su iya zama wuri guda yahudawan ina yahuda da sunan sun rarraba Allah ce to minhum as-salihuna ko daga cikin su akwai nagari wa minhum duna zalik akwai wadanda ba nagari ba Allah ce wa balawnahum mun jarrabe su bil hasanat da abubuwa waɗanda suke masu kyau masu sauki abubuwan da suke bukatar su gode shine al hasanat was sayyi'at mun jarrabe su da abubuwa waɗanda suke mi mummuna masu sa bakin ciki daga sa ayi su ne ma'ana abubuwan da ke bukata ayi hakuri don ba a ce Allah ya aikata sharri la'allahum yarji'un dan su dawo an gane ko to yasa Allah ya ce la'allahum bai ce wa la'allahunna ba li taglibi janibi dhukuri ala janibi al-inath to na alhasanatu masu kyau kana iya duba dun ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu kaga Allah ce wa id faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum ai tsiratar da su hasanatu ne an gane ko wa id wa'adna Musa 40 lailatan kaga Allah ya musu musu alƙawari da annabi Musa za a ba su littafi shi ma wannan hasanatu ne ba sai kun fahimta ba sun yi shirka Allah ce sun ma'afauna ankum hasanatu ne ba sai kun fahimta ba Allah ya sauka musu wadallalna alaikumul ghamama kuma ga bane duk waɗanga hasanatu as-sayyi'atu kuma abubuwan da ba sa so bauta da sun kai karkashin fir'auna asali kuma fahimta ba qalu udina min qabli an ta'tiyana min ba'di ma ji'tana to haka ne da ka dauka amma bayan nan Allah na aikata mummuna ba wa nablukum bisharri wal khairi fitna bisharri na abin da yake bukata koyi hakuri wal khairi da abin da yake bukata mi ku gode ma Allah wannan kamata mu gani tunda in Allah jarrabe ka da abin da baka so in kai hakuri ya zambi ya zan alkhairi in Allah ya baka abin da kake so in baka gode ma Allah ba ya zambi ka zan sharri ba ka haka abin nan kuma rayuwar mu gaba daya ai jarrabawa ce alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala in kana cikin talauci cikin jarrabawa kake in ba ka samu kuɗi cikin jarrabawa kake fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan nan dai fiqhul ibtila ya kamata kai bincike kan shi da kuma wacce aya fiqhul ghadab wala ma sakata an musa al ghadab shi ma ya kamata kai bincike kan shi to sai Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalfun sai masu wayewa sun kawai mai bayan su wasu malamai sun kace an ce khalaf nagari in an ce khalf mummuna wasu sun kace a kawai sai yaki nake bambanta ko na kure ko ba da kure ba bana an ce khalf da sukuni ba na gari ba mutumin da ya mai fa khalfa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah wa tabu'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya wasu malamai suka ce an ce khalf da khalf duk ma'anar su daya siyaki ne ke bambantawa ko na kware ko ba na kware ba wasu sun ce khalf bi sukun mumuna khalf na gari wasu kuma fahimta ba magana ce ta malamai kalmar daga mayewa ne warithul kitaba sun gadi littafi ilimi kenan ya akhuduna arada hadal adna Allah ce suna amsa dan abin duniya na wannan mafi kusa kenan na duniya wa yaquluna sayughfaru lana sai sai za a gafarta muna ma'ana ai cewa cewa da addini kuma a ce a babu komai shi yasa duk mutumin da kaga shi na banna yana tunanin a'a za a yafe mishi to ko anan duniya da waya ya gyaru karshe sai dai in an yi masa ukuba Allah ce wa in ya atihim aradun mithluhu ya'khuduhu in sun samu irin wata wani da abin duniya kuma irin shi za su karba ce Allah ai mai gafara da to ai kuma Allah mai azaba ne ko ba karan bane alam yu'khad alaihim mithaqul kitabi Allah ce ba a karba musu littafi ba alam yu'khad alaihim ba a karba akan su ba ko gare su mithaqul kitabi alqawlin littafi ana nufin alqawlin Allah wanda ke cikin littafi asalin shi mithaqani daga wasiqani abinda an ka daure domin alqawli abu ne wanda an ka daure ne Allah ya ƙulu alallahi illal haqqa to ga abinda a cikin misaqul kitab kenan kas su faɗa alallahi ga Allah ba a cewa su faɗa sama Allah lallahi yuzul isti'la alallahi la haqiqatan wala majaza illal haqqa sai gaskiya kawai ita kadai an kace su faɗa wa darasu ma fihi kuma sun karanta sun gani ba jahilai suke ba sai Allah ce wa darul akhiratu lalle gidan lahira ko ba karan bane khairul lil ladina yattaquna shine mafi alkhairi ga masu yin tsoron Allah saboda in kana jin tsoron Allah tun anan duniya Allah zai maka mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib in kana tsoron Allah ilmin ka sai amfane ka ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ko ka mutu kuma sai Allah ya tsare maka bayanka wa yakhsha alladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida ko baka dan bane واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا da sauran ayoyi to kenan sai zaman to duniya zaka samu alkhairi amma lahira ta fi alkhairi sai sa Allah ce wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun sai Allah subhanahu wataala ce afala taqilun ba ku hankalta ko imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zami al-madani yani da kuma imamu ibn amir al-dimashqi da imamu yaqub al-hadrami al-basri da kuma imamu hafs wanda rawi ne na asim al-kufi sun karanta afala taqilun shin ba ku hankalta sauran qurra kuma sun karanta afala yaqilun shin ba sa hankalta ba sani ko mun fahimta ba to idan sai zaman to in mun dauki qira'ata waɗannan da sun karanta afala taqiluna an yi iltifati domin an ce alam yi ukhad alaihim mithaqul kitabi ba a ce alaikum ba ita ko qira'a da ta karanta afala yaqiluna kinan uslubi guda ne babu iltifati ba sani ko mun fahimta ba yawwa kinan afala taqiluna bil khitab shin ba ku hankalta ko kuka ce yanzu ana magana ne da waɗanda suke a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afala yaqiluna kun ko waɗancan waɗanda sun rige sun shudi ba za su hankalta ba dama haka suke ko kuma nan afala yaqiluna ba su anan to tunda ba su anan sai an ka ce a isar da sako zuwa gare su da an ka zo za a isa musu da sako sai an ka ce afala ta aqiluna ba ku hankalta ba sani ko mun fahimta ba aran ba yawwa to sai abin nan sun ka ce qira'a da ta karanta afala yaqiluna in an yi taujihin ta da alqur'ani domin an ce wadarul akhiratu khairun lil ladina yattaqun ko ba karan bane to lil ladina yattaquna afala yaqiluna ka gani sai zamanto siyaki ya tafi daidai ba a yi iltifaki ba waccan kuma ta yi iltifaki kaga duk qur'ani ya zo da usulubi guda guda hudu guda biyu ko wace akwai abin da an ka hankalta ba ba dan wata qira'a ta wata ba mun gane ko to sai Allah subhanahu wataala ya ce walladhina yumassikuna bil kitabi wadanda sun kai riko da littafi wa aqamus salata sun ka tsaya da sallah inna la nudhi'u ajra al muslihin mun ba za mu tozartar da aikin wadanda suke masu kyautatawa ba ina fata an fahimce ni to anan idan muka diba wallazina yumassikuna bil kitabi imamu shu'ba wanda yake rawi ne na wato abin nan asim al-kufi ya karanta wallazina yumsikuna bil kitabi to in mun diba ta fuskar lugha yumassikuna daga masaka yumassiku tamsikan ne fa'ala yuf'ilu taf'ilan yumsikuna kuma daga amsaka yumsiku imsakan to amma da jin masaka an gane ko ayahin ya fi karfi an gane ko to ya za mu yi dashi an gane ko yawwa so sai waɗansu malamai suke taujihin wato waɗannan ƙira'at in ka diba cikin littafin wasu ka ce don ma'ada su ɗaya babu bambanci wasu ka ce a'a akwai bambanci yumsi kuna waɗansu yi riko yumassikuna sun fi su riko tunda imanin mutane ba ɗaya bane aikin su kuma na gari ba ɗaya bane ko ba karan bane sun kace to shi yasa a sai an ka bambanta jama'a gaba daya wannan na farko kenan in ka diba cikin alqiraat wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a safhata 866 ina fata an fahimce ni wajen وللدار الآخرة خير للذين يتقون لو da تدو a cikin suratu wato Yusuf wala darul akhirati an gane ko da kuma wala darul akhiratu khairul ladina yattaqun ko ba karan bane ibnu amir shi ya karanta abin nan wad darul akhiratu amma anan suna tare da mutane wad darul akhira me yasa can an ka ƙara lamun sun ka ce saboda can walar darul akhiratu ana zancen kiyama ne sai an ka ƙara lamun cikin yusuf ma an yi zancen kiyama kafin a zo wannan wuri tunda an ce afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillahi aw ta'tiyahum as-sa'a nan ko wad darul akhiratu na ana batun bani isra'ili ba zancen kiyama ake yi ba irin dan abin duniya ne sun ka amsa kenan sai an ka ce wad darul akhiratu an gane ko sannan in ka diba har yanzu cikin safha ta 900 da shidda a cikin alqira'at وأثرها في التفسير والأحكام الصفحة تقري ترى لشدة أنقاليكو يمسكون دا يمسكون تند شعبا يكرنتا يمسكون سورة سنكرنتا يمسكون ودن سمع لما يسنك تشي معنى الصدايا سيدي يمسكون في التشديد معنى التكثير yana nuna yawaita riko kenan wa takriri da maimaituwa ta aiki kenan ina fata an fahimci to yana nuna karfin abu a to kuma a cikin wani wuri sai Allah subhanahu ta'ala danganta fi'ili zuwa gare shi yace ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila min ba'di bace wa ma yumsik ba alhali ko riko na Allah ai ba dai bane da riko na bayi ko ba ka dan bane sai wasu malamai suka ce a shi Allah fi'ili gare shi duk ɗaya na babu abin da yake da wuya ga Allah shi yasa ko masaka ko amsaka duk an kai amfani duk ɗaya ba sani ko mun fahimta ba yawwa wasu kuma ce a a bar ma wannan zance ai shi Allah ba ɗaya na da bayi ba ba a tashbihin Allah da bayan shi don haka masaka ya amfani shi ko amsaka duk ɗaya ne a wajen Allah ba sani ko mun fahimta ba to kafin mu karkare bayani tun da wannan aya akan ta zamu tsaya walladina yumsikuna bil kitabi fi'li mudari'i ne yufidu tajaddudu wat takrar da yumsikuna da yumsikuna mudari'i ne yufidu tajaddudu wat takrar yana nuna kiran abin nan wa aqamus salata kuma sun ka tsaye da sallah to alaran ma kaji sun tsaye da sallah a to ai riko da littafi in dai kai riko da littafi ai zaka tsaye da sallah to saboda an kawo ta na li'inayatu biha dhikrul khas ba'da al'am yufidu al'inaya abu da karshe sai Allah ce inna la nudhi'u ajral muslihin ko ba karan bane ba mu tozar da aikin waɗanda suke masu kyautatawa bai ce inna la nudhi'u ajral mumsikina ba ko mumassikina saboda annuna maka duk wanda ya riko littafi shi na daga cikin al-muslihin a fahimta kaga karin ma'ana shi yasa bai ce inna la nudhi'u ajral mumassikina ba ko mumsikina mun gane ko to qira'ata ibnu shu'ba da ya karanta yumsikuna bil kitab sun kace an yi mata taujihi da an-nazir cikin alqur'ani inda Allah ce fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan kaga daga amsaka yumsiku imsakan ne kuma id taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah ko baka nan bane wala tumsiku bi isamil kawafir a takaice dai qira'ata shu'ba tana da ayoyi da sun kaso akan wazni nata kuma wanda yake muttafaqun alayhi ne bainal qurra to ga dukkan alamu yan uwa lokaci ya matso yayi mun halinsa dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai wato darasi na gaba idan Allah ya so ya yarda subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh